بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka muna daren lahadi daren 26 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da goma ga watan 12 ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 754 daidai cikin daidaijen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azurta mu karatun hadisan manzansa da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka ciro da gaskiya ne a zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina a wannan gari na zaria don cimma manufofin da a wasa muna roƙon Allah da nufi ko kuma Allah jagorance mu amma kafin nan ban sani ba kowa da ji daga bayan nan sosai na'am to ai Allah ya sa yau kaya sun dinke gindin kaba ko injina na kusa yawa saboda matsalar wanda suke ba sai zau ba sa jin abin da din eh shi yake ta kalli can ko to amma yanzu mutane suna jin akwai matsalar saurari ya zama ba a ji to a yi magana kada sai an ji nisa tukuna sanyi ce ta kalla to wallahu musa da an gada matsala a yi magana tun da yana rai gyara abu to ba kuma ta makon da ya gabata mun kwane babun la ta tamannau liqa al'adu babun da ke bayani game da ahir kuka ringa burin haduwa da abokan gaba la tatamannau liqal adu kakun ga burin haduwa da abokan gaba a lokacin mun karanta hadisan da ke babun gaba ɗayan su mun biyo muna kan tasharruhi da malamai suka yi wannan hadisi me ma'anar da annabi ya ce la tatamannau liqal adu kada ku ringa burin haduwa da abokan gaba mun karanta cewa ibnu battal ya karanta yana cewa hikimatun nahayi abin da yasa aka yi wannan hani din saboda irin yadda ake samun sakamako kamar haka ka gama burin haduwa da abokan gaba kuma a zo wani ne warancin kuma sai zama mene ka ba da musulmi ko kuma ya zama a cikin burin haduwa da abokan gaba kamar akwai jiji da kai da cewa kai ka isa alhalin duk sanda kano isa ka kuma sai Allah baka ya janye baka hannu ya baka waje ko fahimta in mun kuna guntuna je muka ce amma ko da gawata aka ce kuma hakan yana nuni zuwa ga mene shi wanda yake wannan abun yana istighfafi da al'amarin mene waɗanda abokan adawa kafarai saboda in ga mutum yana burin a hada hada watakila bai san shirin da su kafaran suke da shi bane shi ba ina fatan fahimta wannan abun a don haka ne malam ke cewa a cikin sharhi dai a ƙasa paragraph na ƙasa ke cewa wasu dilla bi hadal hadith ala man italabil mubaraza an kafa hujja da wannan hadisin da ke cewa ka a haɗu burin haɗuwa da abokan gaba wajen hana yi mubaraza neman mubaraza mubaraza a cikin jihadi shine ɗaya ya fito ɗaya ya fito daga wancan gida da wannan gida to wani dole ne zai fara fita ce in akwai wanda ya sai kara da ni ya zo ko fahimta wani shi ake ce mene mubaraza to kaga ka kalle wannan surar la tatammalu da kal'abi ka kamar shi ma yana ɗauke wajen sura ɗin cewa yadda da kansa da isa da sauransu shi sa wasu malaman suke ganin cewa a wannan hadisi hujja ce akan ba za a ga ba za kan gafo cewa a zo a yi mubaraza da kai ba wa huwa ra'ayul hasan basri wannan ra'ayi ne na imam hasan basri wa kana ali yaqulu ali dan abi talib ya kasance yana cewa la tadu ila al-mubaraza kakka kira wani cewa ya fito ku buga fa idza du'ita amma aka kira ka cewa zo mu buga fa ajibtun sar ka amsa kiran sai Allah ce bake ka li'anna da'i bazil domin wanda yake kiran a zuwa mubaraza dan ta'addani wa qad taqaddama qawlu ali ala zalika fa limamu aini ya tattauna matsalar shi da haka gaskiya shi nake so mu dan karanta mana saboda in ba haka ba za ku ga sahabbai sun rinda mubaraza kamar Khalid ibn Walid da sauran sun rinda kira cewa kafare su zo a buga to ka kaman akwai cimka da wara imamu aini ya fassara abin da kyau sai yake cewa ya ce warwe an ali radiyallahu ta'ala anhu annahu qala libnihi ya bunayya har wato daga Ali dan Arbi dalibi yake ce aka ce ya ce wa ɗansa ya kai yaro na la tad'u wanna ahadan ila al-mubaraza kakka sake kai kira wani cewa ya fito ko buga wa man da'aka ilaiha fakhruj ilaiha ilaihi amma duk wanda ya kira ka yace zo mu buga an Ali yace to ka fita din aje a buga din li'annahu bagin domin shi azzalimi ne a wannan halin yana so ketare iyaka ne sai ce wallahu ta'ala qaddam mana nasara man bugiya alai Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin cewa lalle zai taimaki wanda aka yi zalunci a kansa kun bai wani abin ko ma'ana kakka fara amma in aka yi din to ka je Allah zai taimake ka akai sai cewa amma aqwalul ulama fihi faqad zakar ibn mundhir amma maganganun malamai game da halaccin kiran mubaraza ko ka ayi ibn munzir ya ambaci annahu ajma'a kullu man yufad anhu al-ilmu min al-ulama ya sabu yake to ijma'a ga dukkan mutumin da yake malami ne ana kallon shi a matsayin malami ala anna lil mar'i an yubariza cewa malamai sun jima'i mutun cewa zai iya fitowa ya mubaraza aka sun wacce magana tamaman wa yadu ila al-baraz bi idnil imami zai kira zuwa a zo a buga amma da izinin shugaban musulmi na wannan lokaci ɗin kwamanda ɗin zai ce wane e kwamanda zan fita in mubaraza idan kwamanda ya ce a je a yi sai ka fita in ya hana sai ka hana kenan sai ce gairar hassan basari banda hassan basari shi mun ji ra'ayin cewa kada a yi gaba ɗaya fa innahu kariha ya kyamaci mubaraza hadha qawlu thawri wal auza'i wa ahmad usab wannan tace magana imamu sauri da auza'i da isa da ahmad wa abahat ta'ifatun wa lam yadhkuru idhn imami wala ghairi wasu malaman kuma suke ganin cewa ya halasta ka kira mubaraza kai tsaye a zo a buga ba su kalli shugaban komanda ya da ko bai yadda ba kawai kai matsayin ka na soja ka ga bukata ta kama za ka yi fita ka ce a zo a buga da kai wa qaulul imam wannan ita ce magana imamu malik wa shafi da imamu shafi'i fa in talabaha kafirun wannan magana shafi kenan kai kanka zaka yi fita ba sai shugaba ga maka ba sai malai ce to fa in talabaha kafirun idan aka samu wani kafiri ya fito ya ce a zo a buga da shi yusahabul khuruj ilai an so wasu su fita zuwa gare shi din wa inna ma yahsanu mimman jarraba nafsahu kuma wannan zai kyautatu ne ga mutumin da yana da ya jaraba kansa ya san ya kware a fagen yaƙi din wa bi idin imami da kuma izinin komanda komanda zai kalluwa da cewa ne tun da wancan kafar ya fita je ka fita kamar ne fa a badar ko a badar kafarai sun fito manzo Allah ya ce wanda wanda ku je ku fita ku je ku tare su ina fatan fahimta Allah samu dace wa isila malikun an rajul yaqulu bayna yaqulu yaqulu bayna safayn aka tambayi malik game da mutumin da ya tsaya yake cewa tsakanin sahun musulmi da kafarai man yubariz waye ifito waye sai fito ya kara da ni qala sai ce zalika ila niyati wannan za a kalli niyyarsa ne kawai fa in kana yuridu bi zalika wajha Allah ta'ala idan san da ya fita karawa din ya nemi ku yadda Allah madaukakin sarki ne fa arju Allah ya kuna bihi bas ina fatan haka zai zama bai niki ba an fahimta ko kad kana fa'ala zalika man maza ai waɗanda suka shuɗe cikin sahabbai tabi an samu suna yin haka wa qala anas bin malik anas dan malik yake cewa qad baraza bara'u bin malik min rizaban fa qatalahu bara'u dan malik wato wan baban anas kenan ya samu wani kafiri mai suna mirzaban a ƙasar farisa can iran kenan ya mai mubaraka ce fito wani ƙwararren soja ne na kafarai shi ma ƙwararren soja na musulmi ya ce gashi in ya isa ya fito su buga aka fito ya bai allah ba shi nasara ya kashe shi wa ƙala abu katada abu katada ke cewa kuma barastu rajulan yau mahunaini ranar yakin hunayn na fito na ce wani kafiri ya fito ya fito kuma na kashe shi faqataltu na kashe shi fatani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salbahu sai manzon Allah ya bani kayan yakin da shi wannan kafirin ke dauke da shi ishara akan me kenan annabi ya maye wannan aikin da yake nan walaysa fi khabari annahu ista'adana bi a cikin hadisin Abu Qatada ba inda aka ce sai da Abu Qatada je nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fice din don khulasatul qawli me kenan mubaraza ta halarsu kenan sai a koma kan maganar malik to ko ita wannan magana kuma ko ba mubaraza ba duk wani aiki na ibada zaka niyya ne kawai gaba da kuma ita mubaraza ta kan kama ne idan dalilin ta ya kamo wani lokacin yin haka din in kuna da confidence zai iya jefa rauni a cikin mene zukatan kafarai din yawa kuna zuwa kamar da aka yi badar kaga tun da aka sara wannan guda uku wasu ka fara sanyi nauyi abin nan sanyi a jikinsu ko ba haka ba yawwa haka da aka ji yakin yamama Khalid ibn Walid da yaje dan fara gigi ba wadansu sai suka fara jin abin nan kuma so ya halarsa gaskiya sai dai a ne da ke tare da kai kawai kun fahimta wannan mallai yana kawo wannan abin ne cewa a cikin rayuwa magana ijabi bin nafs hatta a fagen da'a yana da kai ballantana a halin rayuwa bai halatta mutum ya rinka jin cewa shi da isa ba cewa kaza da kaza kuna ganin suke ke roƙon Allah kawo bala'i da bala'i ya zo guduwa suke ina fatan fahimta kuma har sai da Allah goranta sabai su ma irin wannan magana wala kar kuntum tamannawna al-mauta mene min qabl an talqaw faqad ra'aytumuhu da can kuna ta buri Allah kawo jihadi samari kenan ai za a buga za a ga abin nan da aka zo aka fa sassara wasu sai ga wasu na zura a guje kuma kun fahimta kuwa ga yare ne wannan hadisin da babu da ake tauran kenan kada ka fara tunkara abin amma in ya zo ka tunkari shi da zuciya ɗaya Allah zai taimake ka ina fatan fahimta haka har wannan challenge da muke fuskanta a rayuwa haka ake rayuwa kaka fara wasu abubuwa da ke sa amma in ka tsinci kanka yanayin da za ka confront za ka fito na fito in an tasa ka gaba to ka je da nin taimakon Allah sai Allah ya taimake ka yawan na fata hankunci wani abu kisa na kan ga wasu wani tati da ke ganin sojoji ni ba soja ba ne operation damusa operation lafiya dole na ce kai wannan ba su san allah ba ba operation lafiya dole akwai wanda zai allah dole? ha to gashi nan haizu ba a gama ba ina mun laifin ma operation mun dogara ga allah ko ba haka ba ko kuma operation za mu iya yin mu wani kalma da wanda ke tilo cewa ba rauni a ciki kuma babu dagawa a cikin kalmar wani wani operation yaƙi shi kuma to Allah karwa mu da yaƙi ina ba ta hanbanci wani abu Allah samu dace to wannan shi ne game da hukuncin yi mubaraza to ka bukari kenan fa ina ba wataƙila kai da kake baka taɓa sanin hukuncin mubaraza da ake ba ya halarta ko bai halarta ko ya ne wataƙila kai ma ka ƙosa ka je a yi da kai musamman samari ana samu dace so wannan kenan da haka a haka wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi in yaje fagen yaki shi da kanshi kan daga hannu yana addu'a ga Allah madaukakin sarki anan cikin ibn charhi ibn hajar ke cewa wa rawal isma'ili wa hadha alhadith min wajhin akhar annahu da'a aidan faqala al abubuwar isma'ili ya ruwaito hadisi daga daga manzon Allah cewa in kun tana hadisi makaranta ƙarshen manzo Allah ya addu'a Allahumma mujil kitab mujil sahab wa hazmul ahzab eh saboda kaza kaza eh to Isma'il ya rawaito wannan hadisi to annabi ya addu'a fa qala ce Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum ya Allah kai ne ubangijin mu kuma ubangijin su wa nahnu abiduka mu bayinka ne wa hum abiduka su ma bayinka ne nawasina wa nawasihim biyadika to kullum kanmu da nasu dina hannunka fa hazimhum wansurna alaihim Allah ka ruguza suka taimake mu akan su an fanci abun to annabi kan addu'a in za a buga yaki da irin wannan addu'o'i din sai malai ce wani sa'id bin mansur min dariki abi abdurrahman habli sa'id bin mansur ya rawato ta hanyar abu abdurrahman al-habali anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma daga manzon Allah tira da mutun Allah sabbata a gare shi mursalan ma'ana hadisi ne mursali bai faɗi sahabi ba na hawa hu irin wancan lakin bi sigatil amr sai dai da siga ta ba da umarni aqafun ala qawlihi was'alullah al'afiya ko wasalullah al'afiya da annabi ce wasalullah al'afiya sai ce to kuma ku yi wannan addu'a din sai annabi ke cewa fa inibtulitum idan har Allah ya sa ku ruki lafiya sai Allah kaddara za a buga yaki shine fa inibtulitum bihim in aka jarce ku za a buga da su faƙulu Allahumma sai ku ce Allahumma sai ka ƙara wancan addu'ar Allahumma an tarabuna wa rabbuhum an nahalu abiduka wa hum abiduka wani wasu zuwa ƙarshen wannan addu'a ɗin don kun bace abin ko sai malai ke cewa fa zakaru wa zada suka ambaci wannan hadisi na sajiwa su da gabata sai suka ƙara ce ya ƙara ana cewa wa gaddu absarakum in kun je sai ku rintsa ganin ku kada kun ga kallon haramun wahmalu alaihim ala barakatillah ku yi masu ɗaukan ɗango gaba ɗaya ku yi kansu ca a lokaci ɗaya da neman albarka Allah maɗaukacin sarki jama'a na fatan fahimci wani abu to wannan yana nuna mana cewa yadda manzo Allah ke tawazu sannan in za a yi karka dogara da kanka ka rufe kan Allah maɗaukacin sarki yan wa duk abin da za ka yi a rayuwa ba za ka yi kanka wani Allah bai sa maka hannu ba lalle ya kamata wani shiga cikin kwakwalen kun fahimci wani abu ko duk yadda ka iya to ana buƙatar ka sallama Allah maɗaukacin sarki ka ringa addu'a Allah ka ba mu nasara Allah ka taimake mu akan shi in ya zama annabi da ake mawahayi shi ne aka aiko shi ne ɗan gatan Allah shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza su kuma sabai su ne dai wanda ka sani ɗin nan wanda Allah ke ta faɗa cewa radiyallahu anhu radiyallahu anhu radu an yake ta saukar da wannan abun amma ka ga halin da suke wajen tinkara abubuwa dan me zaka dogara akai kan karan kanka sai Allah baka da wayanka Allah baka da iyawa ka shikenan karshe ga mutum ne abin mai bare kun ga watakila jirba mu Allah lokacin da Buhari ho mulki muna ta sai mai gaskiya sai mai gaskiya sai ba ana ganin kawai total shikenan ya gama da matsala to sai zama an samu bangaren gyara su bangaren wasu kuma suna nan a kwankwanci ina fatan fahimta da haka gaskiya wannan magana da kake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu al'imam ibn qayyim ke cewa nan ne sirrin fatiha gaba ɗaya kuma nan ne sirrin qur'ani gaba ɗaya to daga ci akwai wannan ma'anar kullun ya zama kana da dogaro ga Allah ke da daga mene ke da ka dogara akan wayanka da iyawanka da kuɗinka da qualification ɗinka da connection ɗinka duk ya zama dogaronka da Allah ya koyar na abubuwa din zauna fatan fahimci wani abu Allah samu dace to mu ci gaba mala yace babul harbu al khud'a babu malin shiga wani babi alharbu khudu'a ko khada'a shi yaƙi ɗan zamba ne shi ne alharbu khada'a kaka ga mu damun kagana ce khudu'a ko khid'a da ana kanta shi haka amma wannan nuska da ke shi ibn hajjar abin abu zar ne na shi ne khada'a ya ce alharbu khada'a wato shi yaƙi ɗan zambo ne jauna fatan kwanci wani abu yace qala haddathana abla bin muhammadin qala haddathana abdurrazzaq qala akhbarna ma'mar an hammamin an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala halaka kisra thumma la yakunu kisra ba'dahu wa qaisar la yahalakanna thumma la yakunu qaisar ba'dahu wa la tuksamanna kunuzahuma fi sabilillah Bukhari ce haddasana Abdullah ibn Muhammad malam Abdullah dan Muhammad ya ba mu hadisi shi yace haddasana Abdul Razzaq Abdul Razzaq ya ba mu hadisi qala akhbarna Ma'mar yace Ma'mar ya ba mu hadisi an Hammam daga Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah kara masa yarda anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala shi kuma ya samu daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annabi ya ce halaka kisra kisra ya riga ya halaka kisra suka ce sunan tatin ne na sarauta ƙasar farisa duk sarkin da ya hau kan wannan sarauta ya ce shi mene kisra amma yana da nashi suna kamar muna a ce ruwa da galadima to ita galadima kaga tatin ne ko kuma a ce madaki madakin zazzau kaga madaki tatin ne amma da sunan shi kuma ko shine malam alhaji malir jafaru ko to misali wannan kisra sunan sarauta ne haka ma kace fir'auna shi ma duk sunan sarauta ne kaga sardauna sun dauko sun dauka sunan shi ne sardauna sardauna ba suna bane tatin ne na sarauta to annabi ya ce kisra ya halaka kisra shine sarkin farisa na wannan lokaci din da manzon Allah kenan a raye annabi ya aka masa wasiƙa in za ku manta shi ne samu yayya ga wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga wasiƙar manzon Allah sai annabi ke cewa aiko wannan ya shiga uku mazzaka risalati mazzaka Allahu mulkahu ya yaga takarda ta Allah ka yi ga mulkin sa nan da nan ko Allah yake ta mulkin sa kamar da mu zo mu ji a zamanin sai na umar dan khattab allah kara masa yarda annan sai dan umar ya aika da komanda shine sa'ad ibn abi waqas ko aka je aka yi yaki aka sai da aka rusa wannan gwamnati ta farisa wanda a wancan lokacin su wayannan gwamnatocin su ne sufafawa a duniya ba wanda ya kama da su yadda kake jin america da china ko kuma da rasha ko kuma ne haka suke da wannan karfin amma allah ya taimaka ta hannun sabiyar biyu ƙasa aka ji su da aka yaƙi don sun zo da wani yaƙi ma da su musulmi ba san shi ba su musulmi sun saba yaƙi ne da takuba a ƙasa mai gata shi ne wanda ke kan doki ko ba haka ba to su kuma sai suka wuto da giwaye su ne kayan yaƙin nasu wani ma a cikin larawan bai taɓa gani giwa ba bai taɓa ganinta ba kuma suna da wayo na hikimar shelin makamai daga sama sun sa wasu masu maharba a cikin giwar ita giwar tana yaƙi na sama giwar suna yaƙi kai Allah ƙara salbai yarda wayo Allah malam an yi wani yaƙi sai da aka kwana ana yi tun safa ake yi aka wuni rana a zahar la'asar magariba isha ƙarfe tara goma sha hakkari ya waye ba tsagaita yaƙin nan ba ina fatan fahimta haka ake fafatawa da su haka giwa za ta taka mutum ta latse shi na baya ba zai gudu ba zai ƙara tunkarowa an kashe musulmi yawa a yakin qadisiya an kashe sosai sai da kwamandan ya zauna ya nazari ya nazari shine zamu karanta yau din nan alfaru khuda ana buƙatar fikira kwamandan zai basira mai hangen nesa mai hasasowa ina ta yawan faɗin wannan abu galiban gaban da muke su muke shan wahala ba inda suke kallo sai ƙasa kafa su shi sa galibin shugabannin mu iyayen kallon suke kallo shi sa duk abin da ya cutar da mu ba sai kare mu ba abin da ya mana amfani ba sai kawowa ba duk abin da aka nuna masa front page sai ta dauka haka ba sai a juya masa bayan sa gani ba da sa'ad ya tsaya ya kalla sai ga to ai inda ake cin yaki ba ta yakin kasa bane ta wancan giwaye ne ya zauna sai ga to ita giwa dai ka sare ta kasar aikin banza sai ya ce to a ringa shiga karkashin giwar wannan igiya da aka sa wannan akwatin na sama aka zuba sojoji da makamai a jiki a yanke igiyar kaga aka yanke za su faɗo sai mi da mu da ku sai mi a ƙasa sai a ji da giwa haka ko suka fara suka rike shiga su kurɗa su kurɗa sai an yanke igiyar nan ba kai ka ji sojojin musulmi da aiki mala dan Allah wa irin sahabban manzon Allah hmm? jama'a zai a ce wannan mutane wai duniya suke nema kada sai da mutum ya gudu in suka yanke suka yanke wanda suka zubo yau to sai mu yi a ƙasa da ku to amma giwa tana taimaka masu ya ƙara zama ya tunani to in dai giwa ba da cin ba ta jin sahara da takobi ai za ta ji suka a ido tun da idan abuja ke sannan hancin nan nata a cokale shi sannan nan ɗake kan tabi da ƙarfi inda ƙwalwata take ya ce su ringa ɗarewa a samu mashi a caka abin nan ɗin ko bai shi ba a zo da kula ɗin yaƙi ba amma a lokacin ne a biye waranti ya tunanin da ya a haka ɗin kuma aka aka ci nasara sai ga giwa suna ruta a guje kawai wasu su mutu wasu su gudu shi ke nufa aka karye wa'annan farisawa ɗin suka rintuma a guje mala sabai suna bi suna sara suna abin nan to sai suka karya an ce bauta wuta ake sama da shekara dubu a wannan fadar masarautar farisa ɗin amma ranar sai gashi ana kiran sallah a fadar mal ana sallah wuta aka je aka kwara mata ruwa ta mutu ina fatan fanto na abu wannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah saka masa alkhairi wallahi ba su kasa a kuye wajen taimakon sun kara da duniya mala duk inda kaga musulunci a duniya yanzu suka kai shi duk inda ka gani hannun afirka hannun najeriya an ce sun zo bandantana libya morocco mauritania wanda ma ya zama musu abin nan haka misra har indonesia malaysia har china kai malam ba fi jiragen sama bane fa jama'a fa kuma suna son matan su da yansu su ma ba suka haƙura suka tafi ina fatan fahimta da haka don zai ce maka dan uwa sahabi kaza kawai bai san sahabin bane bai san me ake cewa sahabi bane ina fatan fahimta Allah zai samu dace don haka shi kisratin da ya ga muku manzan Allah ko shi ka manzan Allah annabi mai addu'a shi kenan kuma aka zo aka ci shi yaƙi da yake so kore kwashi jakan kudi ya ruga ya rutuma ya ba mutanen da ishe gudu kun bace abin ko to sai annabi kuma yake cewa wal qaisar wala kun kisra ba da annabi ce ba za a sake wani kisra ba bayan wannan me yake nufi kenan a an sake samun sarakuna a kasira amma ba mai irin wannan karfin ba saboda tun da aka karya su sai ɗiba ya rantuma a guje ya ƙara gabatar ya ƙara kafa gwamnati sabai suka ƙara bin shi suka ƙara haka akan gabin shi yana gudu ina fatan kwanci wannan abin don haka ba a dai sake samun ne ba wata gwamnati mai ƙarfi ta farisu ba a wani lokaci ɗin annabi kuma yake cewa wa kaisarun lalahal na kaisar kaisar na rumawa kenan bai gama bai karye ba amma shi ma zai kare fala ya kuru wala ya kuru kaisar ba da cewa samu wani kaisar bayan shi ba haka fadar rock in fitawa da ta kare ba sake samun fada irin wannan karfin ta samu a wancan lokaci din ba annabi ce wala tuqsaman na kunuzahu ma fi sabilillah kuma za ku rarraba dukiyar su taskokin su wajen daga addinin Allah saboda suna da tattalin arziki mai karfi kamar da America ke da mugun karfi da China haka su ma suke da wannan karfin tattalin arziki annabi ce za ku kwasa za ku yi aikin addinin su ku samu ganima sannan a cikin da addini kuma abin da ya faru kenan shi yasa Imam Bukhari a cikin Dalailun Nubuwa zamu zo mu kanta ya kawai a cikin wannan alamomin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san da manzo Allah ke faɗin abun labarin kokolwa ba ta kama ba sai dai imani wayannan kauyawan larabawa ba na zan yi laraba bane fa masu gidan mu ne ko ba haka ba to amma in ka kalle su a lokacin kiwon raƙuma da wannan kazanta da sauran halin suke ciki a ce za su kara da farisawa da rumawa kai hankali ba zai dauka ba wace ƙasa ce mafi rauni a cikin munan a afirka a duniya ina ka ce najeriya a haba najeriya ya tana da ƙarfi mala ai mu sai dai shegantaka nijar ko to kawai ɗan nijar kuma ci an kira garinsu ba to ba zan kira kowace ƙasa ba kawai wani ya ce da shi aka amma ka ɗauki wata ƙasa mafi rauni yanzu da mutane da ake ganin su yau ba ɗauki mu yan afirka kawai kama a ce mu afirka yanzu za mu yaƙi turai gaba ɗaya za mu kuma karya su ba a sake wata turai ba an kalibi zai ɗauki wani abun ba ba haka kuma aka ba laraba annabi ce za su kare fasa garin don haka ma har izgiranci suke ta kaji fa bai ma gama da mutanen garin su ba bai kaza kaza amma wai fasa da garin ba ba har su garin wannan me yasa muke kwarwa ne suna ta surutu Khalid ibn Walid yace yana lokacin da shi ake isgilanci yana yana ganin iyan suna isgilanci suna dariya akan abu yace ashe da shi za a ci wannan yaƙoƙin Abu Sufyan yana ga cewa suka je ka Allah mai iko fa mala yana ga cin waɗanda suke isgilanci shi ma fa sai gashi da shi aka bude ƙasar Madain da shi yana cin sojoji da aka zo yaƙin Yarmouk shi ma yaƙi ne da nan ma an dan shawuya yana ga cewa suke bala'un hasana har sai da rasa ido guda ɗaya ya ce gashi ya ce da muka zo kasuwanci wannan kasashen a wulakanci ake kallon mu ana kada mu kamar dabbobi da abin nan kaza yau ga mu ne sarakunan suna mun a hannu a kafa kafa muna sa masu dokoki suna cewa sun gode ina ba ta fahimta shi sa jama'a wallahi mun faɗa muna faɗa cewa bin Allah fa shine zama lafiya izza da ɗaukaka tana abu Allah ne a nan izza ɗaukaka take amma duk wata dabara za mu ta za mu gwada ne aji a gwada wannan dabara aji a gwada wannan aji a gwada in dai an cire Allah gefe amma aka sa Allah to sai aka ɗebo su sai ga Allah ya sa hannu a ciki ina fatan kwanci wani abu kuma ko a rayuwarka ka wadan da gani duk abin da kai kokarin bin shari'a gurin abin abin nan ko da ka samu wata filuwa sai ka ga ta zama maka alkhairi a rayuwa amma in dai wayo ne to mutane wa kai ma kana da wani mutane su ma suna nan su da wayar Allah ya samu dace to malai yake cewa wasammal harba khada'a manzon Allah sallallahu alaihi ya kira yaki da suna al khada'a wannan da wancan isnadi ne gabata kenan malai ce qala haddathana abubakar ibn asram ismuhu nubur qala akhbarna abdullah qala akhbarna ma'mar an hammam bin munabbih an abi hurairah radiyallahu anhu qala samma an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al harba khada'a malai ce haddasana abubakar ibn asram abubakar dan asram ya ba mu hadisi ismuhu burun sunan shi bur qala akhbarna abdullah abdullah ya ba mu hadisi qala akhbarna ma'mar ma'mar ya ba mu hadisi an hammam bin munabbih daga hammam dan munabbih an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa da kale ce samman nabi sallallahu alaihi wasallam al-harb khada'a manzon Allah tsira da minta Allah sabbata a gare shi ya kira yaki da yaudara ko kuma yaƙi ɗan zambo alhada shi ne da yaudara bayyanar da abin da ke ba shi ne a zuciyarka ba don wani ya fada ciki قال حدثنا صدقة ابن فضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله جابرا ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي نعم الحرب خدعة maliki ta haddasa sadaka ibn fadl sadaka dan fadl ya bamu hadisi ala akhbarna ibn uyna ibn uyna ya bamu hadisi an amr daga am sami'a jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ya ji jabir dan abdullah Allah kara masa yadda kala yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al-harbu khud'a shi da yaƙi ɗan zambo ne yaƙi ɗan yaudara ne jama fahimci wani abin ko ala samu dace to me wannan hadisi yake nufi a wannan babi din yana so ya tattauna mana hukuncin yin ƙarya ko da ke akwai babi da zai ware akan ƙarya din yaudara zahirin abin ka bayan da wani zahirin abu wanda ba shi bane a cikin yaƙi in annoman rayuwa ne zai zama laifi ka haifar da wata sura dan wani ka ya faɗa ramin abin ba shi ake nufi ba wannan shi ake cewa mene yaudara ko to a musulunci an hana shi an hana khiyana an hana gadar an hana khud'a a cikin addinin musulunci wannan siffa ce ta mene munafikai yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna dara Allah amma a wajen yaki fa za a yin haka misalin khud'a a cikin harkar yaki na ba ku labarin hadisin yakin da Amr dan Asir jagoranta wanda haddasa Abubakar Umar a cikin yakin da aka tafi yakin sai aka je aka saukar garin da za a yi yakin amma da daddare kuma ana sanyi sai shi kwamanda amurɗan a sefanci sojojin da ke na kafirai sun ninka na musulmi da yawa amma yanzu da dare aka duro garin su kuma ba su san yawan namu sojojin ba kun gana bu yana wana da cewa amurɗan as ƙwararren soja ne kenan don an ce nisfun nas an ta'arifa min hasmika aksara min ma ta'arifa min nafsik rabin nasara a yaƙi shine ka san abokin adawa fiye da ka san kanka yanzu ya gama ya san adadin su shi kafin ya zo mai wasu ba su da ba su quantify ɗin sojojin shi ba amma shi ya ji ya san adadin sojojin su ya dan asalin kaza da haka da aka zo ya ga cewa bugawar za ta kawo da matsala shikenan da aka zo dare shikenan sabai an ɗauko ice za a kunna wuta sai ce ba za a kunna ba ana sanyi fa suka yi hada abokar da umar a yaƙi ya za ka hara mutane jin zafi ya za a yi ɗumi gashi ana sanyi gobe ka za a faga ya ce ba za a kunna ba suka yi suka yi ce ba za a kunna wutan nan ba kuma ya ƙi ya gaya masu dalili kun gane hikima idan da ya ce to ai yanzu muka kunna za su gane ba mu da yawa to ya jefa tsorocin sojojin shi kun mu tona abin ko to a tsarin manzan Allah yana da haka ba kun tuna lokacin bani ƙuraiza da annabi ya aiki wani je ka juwo mana labaransu yaya da gaske ne sun haɗa kai da wancan ce in ka zo in ba su haɗa kai da wa'yancan su ƙurai shawa ba ka faɗa kowa ya ji amma in sun haɗa kai da su ka ja kai mun ishara kawai shi kenan sai mun shi kaɗai mu da suka dawo suka tabbatar da cewa sun haɗa kai da banu da ƙurai shawa sai kawai sani suka manzan Allah ko da hannu haka ko wani sigil ne haka ne kawai shi ke shi ya san me ake ne saura kuma ka zo ɗin haka amuran asa yi wannan ɗauke wannan yaƙi shi kenan su kuma arna aka leko sun je san waɗanda sun zo sun ji kayane an ta suka ce ka ko waɗannan yaya kenan suka yi ta shawari kala kala da safe ko aka auka masu duk sai suka rufe irin aka ci su yaki ina fatan fahimta wancan yaki da yake baku labarin na kadisiya a haka aka yi akwai wani soja za ku ji ana ce kaka ibn am at-tamimi wanda yan boko haram aka yi ta fira da su abu kaka ko eh abu kaka wani soja ne kwararre an fahimta ko yana can kasar rom suna sojojin suna yaki nan farisa tarin caɓe ikon gari ya ƙyanci daga farisa ga rom haka kun fahimta sire kenan da iran kaga ai suna kamar makota ko ba haka ba to nan ana yi a iran kenan nan farisa kenan sai zama sojojinmu suna karewa can kuma suna can an dan jingu-jingu an datse an masu an sa su a an kulle su ba sa iya hasar don haka sai na umar ce to shi kaka ya ɗabi sojojin shi mutum 300 ne su koma can wajen a lokacin nan da haka da aka ji kaka sai ga in muka je mu ɗari uku nan gaba ɗaya an rannan ku a garin su muke to abin ba zai wani firgita su ba sai ya raba sojojin haka ya ɗan rarraba su haka ce to kashi mutum ɗari ɗari za a ringa zuwa kun fahimta da haka guda ɗarin suka rabu a guje suka tafi an je kuma za a fara yaƙi suna zuwa kuma shi kenan sai musulmi suka ga sojoji mataimaka sun zo guda ɗari abin sai ya ƙarfafa suka ta musulmi suka yi ta kabbara sai kabbarar ta fara rikita tso kafarai kuma su kuma wannan kabbarar da ake ba suka gagarin kura ta aka ce ai an kawo musu taimako ne tofa ina ba ta fahimta sai da aka fara yana zuwa sada ce zauna ya huta ce ba magana hutu shi ma mubarak da ya ce in cikin idan kafarai wanda ya sai buga da shi a zo a buga a ranar ce da kashe mutum nawa da mubaraza yana wannan can sai ga na ɗari da biyu sun taho abuja su ma sai kabbara ta can an gaba sai uku sai kwamandan kamar ce to wannan su ba sa karewa ne kaga an ci shi yaƙi menene wani aka yi hudu'a ba su da wanda zai firgita shi amma dabara ta sa an firgita su alharbu hudu'a ina fatan fahimta za ka yi ba ka fito da wani bayanai haka kulura a duniyar ma da ake cikin ba za ka yi mamaki mai sa kowace ƙasa ne ta mizan ko nikila sai tana ƙwasai ta bai da ta yi ko kullum da wani abu ko satika da wuce ka south abin nan north korea ta sake test ɗin mene wani nukila mizan ɗin ta abuwa wai ta nuna duniya fa watakila kudin ta ƙwara ɗaya nan ta gina fa ta dage amma ta harba shi don haka an gai cin zangon da ya ɓannar da yake da shi da irin ƙarfin shi haka sun ce intercontinental daga wannan waje daga wannan waje haka to kaga a china in america ki san zan ke kawo maki hari daga nan inda nake ke kuma koce ta ka north ke ba abin sauki ce ke ma kenan ko ba mamaki shi kenan kun da aka daure aka yi wannan makamin china ma kwanan ta sake gwadawa ita ma kun da wani abu in ba haka ba me yasa kawai sai a ce ranar independence kamar naku independence din uwa mu gana mu makamin da aka gwada ba ko ko mun kera mu ma in masu tv sun kalla to wuri ni ba makalla ba independence day me aka nuna wani a najeriya na ci gaba akwai wanda ya kalli taron independence din ba a yi display din wasu sojo wasu makamai da aka kera da wasu na'urori da muka kira da wani invention da muka yi ba to me za a biki me celebration a ciki akan me za a celebration kasa ta rikice ana kakashe mutane kamata kowa ranar independent kuma a ta kuka kawai ai ta kuka mutu yawwa na benue ko ni da ni wani abin ban gada yin wani celebration ba hasali ma abin da ya kamata shine a zo a zaman makoki zama makoki kamata a Najeriya amma wacce sai aka nuka wannan shugaban da suka tun da ka cire sandar tuwaye me suka tsina na mana kasar kullum ba wani abu da muke ilmi lalacewa yake a jakota ta mutu wane ne ya mutu wannan tsohon ya zo yana iyayen shi amma ya rasa mataimaka ba kowa a gefen shi sai Allah kawai ba kowa ya kashe kuɗi ya narka a jakota ta tashi ba ka isa ta za a zo wani lokacin a jakota ta tashi ta fara aiki ba kudin da aka narka ji ba fort nawa ya bayar a jawo ruwa a buɗe fort a nan baro fort shiru mambila ya narka kudi shiru ai wannan duk ba abin nan wani kuma sai a tare a tafi an ci gaba to me za su gaba mutane cewa wai ci gaban da aka yi ci gaban kabilanci da ya raya ƙasa gaba haɗe ƙasa a raye a raba take ba ma gida ɗaya ba ko rabo za ta zira jira gida za ta rubu kaka ɗauka kudin najeriya kudu da arewa za a yi fa kudu yarba ba su da su zama cin yamare ba yamare ba zama cin yarba ba su wa yamaran neje delta akwai yan edo da mesunan su edo da suwaye su ma ba zauna waje ɗaya ba yaƙi tsakanin su munan kuma an kirma da wani abu suna wuce middle belt mu ba zama lafiya zami da su ba ko ba haka bane ba shi ne wannan ci gaban da aka samu a ƙasa shi ne waje kaza ma'aikata ka je au ka gani yadda sandauna bata kusan haka take yadda sandauna ya bata kwata duk gine-ginen ma duk irin haka ne za ga su irin wannan tun 1960 abubuwan nan ne abin nan ga bincike na tsiya 'yan kasar najeriya suna yi ga sunan zankamai duk wani faculty da ba mu gaje za ga akwai thesis akai kaza kawai kaza akwai kaza amma da an binne su sai buɗe jami'oyi muke ba sa iya ba sa iya produce din ko na abu kamfanoni da balarwa musa ba mana na citta da na menene na tumatir na waye duk sun mutu zaranjar ta mutu menene komai ya mutu mewa shi sa irfa shi kuma waye shi sai ce bari ringa titi shi dai ba ba za ka yi ba ko bari zan zana titina ko ba haka ba amma abuwa na rai kasa ba wani abun burge wanda za a zo a yi wa cikin a kasar nan gaskiya wallahi inda tunani wallahi kamata duk abin nan a sassauke su Allah da shi kyauta da haka daga cin alharbu huda za ga cewa kasashe suna bayyanar da irin tattalin arzikin da suka yi in suka yi makami sai ce to bana sun samo iri kaza shine dabara ce na kan arena su kar a kawo maka hari ina fatan kun tona abu so wannan ku je ku tafasara alharbu huda yaƙi ne dan zambo ne to amma a wajen yaƙi ina fatan fahimta a fagen yaƙi ko dai fafatawa yaƙi na tsara da suka ko kuma yaƙin baka don Allah ce ya alladhina amanu qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilza ina fatan fahimta kuma aka ce annabi kita ku yaƙe su da takuban ku da bakunan ku to duka a kowane yaƙin da ake na baka ga wanda muka sha faɗa a Najeriya yan kudu suna cin yaƙi da baka da rubuce-rubuce da waye da waye mun kuma sai mu zauna mai shiru Allah sarki bayan Allah ta Allah ji kamun mala o Allah sarki bayan Allah ba komai da magana a arewa ba ma yi mai da magana ba yi idan wani ya tashi zai magana mu ne mu ɗan arewa za mu haɗa mu karya shi a ce zai kawo rashin zaman lafiya su da suka yi irin magana ba su kawo rashin zaman lafiya ba sai da aka ba su amsa ruwa ba jama'a ba yanzu misali lokacin da aka ce a tashi fulani daga kudancin najeriya suna ta wannan abin to su ma sai sai daga arewacin najeriya kuma haka bane ba fulani sun je najeriya ta kowa da ba fulatani dan najeriya yana iko ya rayu a ko'ina ya mallaki kaya a ko'ina amma sai a ce waye tashi ba garin shi bane ya ta haka za ka da kaza shi kenan saboda ana samun kidnapper a cikinsu to ai mu ana da fashi da makami da kinafin duk daga ce fito kuma sai wace to ai suka kawo ma duk a kore su a nan ko ba ba su ba da amsa in wani ba da amsa ce shi kenan ya kawo zaman lafiya abin musulmi an san mu da haƙuri kuna zaune sai an ci ku da burar tsumma Allah da shi kyauta to wannan shi ne misali ce alharbu huda annabi ce yaƙi dai ɗan zambo ne ya kamata a kula shi Allah dai ya mu dace to malin suke cewa fil hadisi a cikin wannan hadisin isharatu ila istimalin ra'ayi fil harbi akwai ishara ga cewa ana buƙatar amfani da tunani a cikin yaƙi kun fahimta kuma ina ga mana galiban tunanin mutum ɗaya bai yankewa irin wannan ana harhaɗuwa ne gaba ɗaya mu haɗu kwamandoji a haɗa a tattauna amma shi shugaban mai zama ya ɗan fi mu hangen nesa da tunani haka sai ce bal al-ihtiyadu ilai akadu min shaja'a kai samun kyakkyawan ra'ayi ma a wajen yaƙi an fi buƙatar shige da mene fiye da jarumta in aka ce ga waɗan tatsi'i amma a strategy da plan da kaza da kaza ga wani ƙato zai iya rike magazin ƙatuwa yana abin nan to mun fi buƙatar wancan ɗan tatsi'i mai basira ɗin nan ina fatan fahimta don zai tsara mana hanyar da za mu samu nasara shi ko wancan har iya kawai wanda hada wa kakali ci saro alama ya shiru ilai bi hadal hadis ala samu dace ƙarshen fa'ida ke da insha Allah ta'ala malam ce babul kadhib fil harbi babu zai yanin ƙarya a cikin yaƙi bambancin wannan da wancan shine wancan khudu'a aka ce ba dole sai zama ƙarya ba zai maka kaman ga kaza ne amma wannan ƙarya mutum ya fito ya zumbaɗa ta ba haka bane ce ga yadda take ya halasta ko bai halasta ba a jimlace ƙarya haka kurum ba ta halasta ba ina fatan fahimta amma a wajen yaƙi za mu zo mu ji insha Allah ta'ala inda malam ce qala haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana sufyan an am bin dinar an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mallika bin al-ashraf fa innahu qad aada Allah wa rasulahu qala muhammad bin maslama atuhibbu an aqtulahu ya rasulallah qala na'am qala fa atahu fa qala inna hadha ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قد عنانا وسألنا الصدقة قال وأيضا والله لتملنه قال فإنا قد اتبعناه فكرهنا أن ندعه حتى ننظر إلى ما يسير أمره قال فلم يزل يكلم حتى استمكن منه فقتله مالك حدثنا قتيبة بن سعيد مالك قتيبة بن سعيد يا بام حديثي قال حدثنا سفيان سفيان يا بام حديثي عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دغ جابر بن عبد الله الله قال مسير دا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من زم الله تدار من شاء الله سبت أغريش ياتي ملك أبن أشرف وأيزي من ماغن كاب دن أشرف ونببن بيهودي an fahimta ko to waye zai mun maganin shi fa innahu qad azallaha wa rasula lalle ya cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala muhammad ibn maslama wani sa mai suna muhammad dan maslama sai ce atuhibbu an aqtulahu ya rasulullah zai so zaka so in je in kashe shi ya manzon Allah qala am annabi ce eh qala sai ce fa atahu fa qala sai je wajen shi kab dan ashraf din sai ce da shi inna hadha ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yace lalle wannan mutumin injuwa kenan inji Muhammad dan Maslama wannan mutumin yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad annana ay at'abana ya zo ya wahal ya gaje da mu yau a ce kaza gobe doka kaza annana ay kallafana wa at'abana kun bayyana kaga dan bashi space kenan ko na bashi fon da zai yarda da shi kamar sun an samu wani common waje da suka haɗu kenan ko ba haka ba irin kamar shi ma ba ya daɗin ba ne alhalin mumini ne sosai wasu ala na sadaka abin ma ya kai ga hashi tashi sai mun bashi zakka ka san bin haka saboda ya san bai hudi da kuɗi ya san in bai magana a ko'ina ba in aka magana kuɗi to sai ya sa baki ƙalis sai ce wa aidan har da kuɗin kuma wallahi la tamullun da wace ai kaɗan kenan sai kun gaji da shi shi ne latamullun na sai kun gundura sai kun gaji da wannan mutumin kaɗan ke ne fara maku kaga ya zai zuga kenan ƙalu sai ce to fa ina ƙarta ba na hu mu murga mun bi shi fakari na an na da'ahu sai muke kyamar kuma ce mun rabu da shi hatta nan zo ila ma ya siru amurhu muna nan tare har sai mun ga menene ƙarshen al'amarin wannan mutumin din dukkan shi kaga wannan babu ƙarya wani abin duk wata girwaye ne ke masa annana an kallafa man dokoki ya dama dole musulunci za a kallafa mai dokoki ina fatan fahimta mun bi shi muna so mu karshe al'amarinsa shine ya san menene al'amarin shine zuwa ga aljanna alisi yake cewa falam yazal yukallimuhu shi muhammad dan maslama bai gushe ba yana magana da shi hatta stamkana minhu har sai da samu dama faqatalu sai kashe ka'ab dan ashraf ina fatan fahimta wannan abu Allah samu dace yanzu kan wannan hadisin shirin jimir da mai baya akan hadisin da wannan jirir ibn abdullahi al-bajali ko ba haka ba irin wannan ma'ana ce sai dai abin da yake kari nan ya ce maganar yin ƙarya a cikin yaki zahiri kaga duk abin da ya faɗa babu ƙarya ta zahiri a ciki amma malamai suka ce kamar da al-imamu tirmidhi rawaito hadisi annabi yake cewa la yahillu al-kadhibu illa fi thalathin ƙarya ba ta halasta ba sai ga abu guda uku ta hadithun rajul imra'atahu li yudiha zancen mutum namiji ga matarsa dan yardar da ita hala sun yi fada ko ta yi tawaye ko ta yi bore to nan ya halasta ya zo na kiran ta dan girgiba mata ƙarya haka ina fatan fahimta ya kakkare dan jijjona mata dan dai ta dan samu ta dan yi dariya ko ba haka ba eh ko wannan kaga dole yana mace namiji dama dole shi zai dauki wannan responsibility din da in an rikice to bai kamata digire rikici gaba ɗaya ba dan dabarbaru haka shikenan ayan to ba sai na ce komai ba sai yake cewa wal kadhu bil harbi hakan nan ƙarya a yaƙi ya halasta kun gane a ɗauki makami a yaƙi ya a ƙarya a cikin yaƙi ya halasta to shine muhallin shayi na waccan magana amma bukhari ya kawo wancan hadisi ne saboda da malamai suke cewa ai abin da ya faru a wata rata hadisin shi shi Muhammad dan Maslama yace manzon Allah ka halasta mu in faɗi abin da yace je ka ai halasta maka to kaga cewa an halasta mai ya faɗi ko menene sai suka ce to ƙarya ma ta ga wannan umumi din ina fatan fahimta shine dalili amma wannan hadisi na Asma'u ibn Zaid ibn Zaid karare cewa manzon Allah halasta mashi za a iya ƙarya cin yaki wa fi silahi bainan nasi sadan ya halasta mutum yayi ƙarya a wajen sulhu tsakanin mutane wanda da wani ba sa gaisa sai ka gaɗe sai ka ce wani ko ya ce gaishe ka bai ji daɗin rashin jituwa da ke tsakaninku ba alhalin bai gaya maka kaga wani ƙarya ce amma ka ci ya halasta haka ɗin ala samu dace to jama'a kun fahimci wani abun ko wannan dina na mar zafi da tsaurin ƙarya a musulunci amma dai bai halasta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kace kana ku bata da shi shine kai ƙarya in kuka in kai ƙarya to manzo Allah in yi rufe ka rufe kake na gaba daya hirar da ka yanka tuba-tuba sosai tukura haka sha ta rawaito a cikin ɗabi'u jama'a ba ɗabi'a da tafi ƙarya muni a ɗabi'u da mutane suka ci miyagun ɗabi'u to babu yin ƙarya to kuma ku dubin da mutane suka mai da ƙarya abu mai sauƙin kowa hawa yake eh wallahi yanzu na ina samar ne yana nan fa gaskiya za ka kwafa mutane ba haka ina samar amma fa yana nan gaskiya to yanzu ya zama ƙarshe mai waye yau ya irin wannan sau biyu sau uku sau hudu ana shine hatta yi kutaba inda Allah ya kazzaba ha a listin sun makareta wanda ya shiga uku ya lalace idan annabi yake cewa kuma ta ƙarya duk mai ta tana lidin din shi zuwa ga mene fajirci ne shi kuma fajirci yana lidin zuwa ga mene zuwa gidan wuta me amfanin ƙarya a cikin rayuwa Allah shi kiyaye bukhari ce babul fatiki bi ahli harbi babun da ya mana bayani alfatku bi a alfatku mene bi ahlil harbi wato zuwa a kashe wani cikin abokan yaƙi alfatku shine algirra kai farmaki kai farmaki a sirrance kun fahimta to yake babu laifi akan haka insha Allah ta'ala malai shi qala haddathana Abdullah ibn Muhammadin qala haddathana Sufyan an amrin an Jabir عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملك بن أشرف فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن فأذن لي فأقول قال قد فعلت مالك حدثنا عبد بن محمد عبد بن محمد يا بام حديثي yake cewa haddasana sufyan sufyan ya ba mu hadisi an amr daga amr an jabir daga jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce ملك ابن اشرف وايزي من ماغن كاب دان اشرف قال محمد فقال محمد ابن مسلمة محمد دم مسلمة سيتي أتحب أن أقتله كان سون كشي مكشي قال نعم سيتي قال سيتي فأذلي فأقول كمن إذني إن جي إما غنغنو أتو داما إما غنو نومر أكا كواشي أم باشي إذني با أما زي وسي مغنو ودن دراس باشي داما خوف شيني ظاهر مغنى قال سيتي قد فعلت ما باك إذني كجي كي هكذا ina fatan fahimta kamar da muka ce shi ma wannan ka'ab kun ga hadisi da muka karanta makon da ya gabata kun fahimta shi wancan ya tsoron wancan kafin da annabi ya sa aka kashe na baji ba abu rafi shi kuma wannan ka'ab ɗan ashe dukkan su yahudawa ne ina fatan fahimta to amma me yasa annabi ke aka kai saboda irin mugun ta'addancin da suke a cikin musulunci shi ne malam yake cewa da kai cewa inna ma fataku bihi an je an mame shi an kashe shi ne li'annahu naqadal ahada an yi alƙawari shi sulhu tsakanin da masjid da manzon Allah zai ba manzon Allah kariya manzon Allah zai ba shi kariya wannan constitution aka rubuta ya zo ya kare alƙawari din wa ana ala harbin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya taimako wajen a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hajahu ya ƙara kuma da zamban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fito na abun ولم يقال لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتسريح ina fatan fahimta so abin da yake nan ya miyagun ayyuka ne da yawa waɗanda suka ja manzon Allah ba da wannan dama a je a kashe shi sannan kuma yana nuna cewa su da Yahudawa duk inda suke dama da ba suka samu dama sai sun banna cikin addini Allah kiyaye babu ma yajuzu min al-ihtiyali wal hadari min man yakhsha ma'arratahu babu zai mana bayanin halaccin yin dabara al-ihtiyal shine dabarbaru wal hadari ma'a man yakhsha ma'arratahu da kuma yin taka tsantsan game da wanda kake jin tsoro ko yake ake jin tsoron wato sharrin sa da bannansa kun fahimta babu zai tarbi halascin dabara wajen samun wani abu dabara aka ce sannan kuma idan ana jin tsoron wani zai haifar da sharri masharranci ne gashi mugu ne to dole zama ana taka tsantsan game da shi مالك يتوى قال الليث حدثني عقيل عقيل عن ابن شهاب عن سر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابي بن كعب قبل ابن سياد وحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يتع النخل طفق يتقي بجذوع النخل وابن السيار في قذيفة له فيها رمرمة فرأت أم بن سيار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد فوثب بن سيار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تركته بينا bukhari ce hadda qala laysu laysu ibn sa'd al-misri yake cewa haddathani uqayl uqayl ya ba mu hadisi an ibn shahab daga ibn shahab an salim daga salim ibn abdullah dan umar an abdullah daga abdullah dan umar radiyallahu radiyallahu anhu ma Allah kara masa yarda annahu qala yace in talaqa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata a gare shi ya juya ya tafi wa ma'ahu ubayy bin ka'ab tare da shi akwai ubay dan ka'ab da wasu ansarawa kamar da mu zo da sauran ruwayoyi din qibala ibn sayyad wuraren da ibn sayyad yake zaune ibn sayyad wani yaro ne dan bayahudiya aka haife shi a garin madina da da aka haife shi aka haife shi da wani shakali din na dujal aka haife shi wani mummuna kun fahimta bai shafa bangare guda ɗaya sai zama kamar ido ɗaya gare shi haka to kagan ka kalli surar shi a halitta yayi kama da dujal to bai cin haka kuma da ya tashi sai zama hatsari ya zama boka ya zama aljanu na zuwa suna bashi information yana kaza yana irin abubuwa din sai zama ya fara fitinan mutane a maka to ikon Allah kuma a Madina annabi Allah bai saukan mai da wahayi specifically akan Ibn Sayyad ba amma annabi yana da bayanin waye dujal ga kuma wanda ya kama da sufan shaka tun yana yaro ya zama hatsabibi shi ne annabi to sai ke ƙoƙarin bibiyar ya gano hakikanin wannan mutumi shi ne dujal ɗin ko ba shi ne dujal ba kun fahimta shi ne muka ce ya shiga manzan Allah ya same shi yana kwance kamar damar insha Allah ta'ala haka an taba haɗuwa da sai na Umar shi ma aka tafi annabi Umar da Abubakar suka manzan Allah wajen shi ya je yana wasa annabi bigi ina fatan fahimta kai eh ka shaida ni manzan Allah ya ce a ni dai na shaida kai annabin Larabawa ne wai kuma saboda tsagiranci zai ce to kai ka shaida ni manzon Allah ne shi fa ibnu sayyad din kenan kuma yaro ne aka ce ko balaga ne ba dan karami kun fahimta shi ne annabi tun bashi dan me dan me kake gani ce to akwai nau'in bi nau'i bi da ke zuwa mu akwai masu gaskiya akwai masu ƙarya kaga aljinnu suke zuwa me kenan su ga me gaskiya su ga me ƙarya umar ya ce to ya rasulullah wannan yaron ka bari ya sare kanshi a zauna lafiya ina fatan fahimta ce a rabu da shi ai in dujal din da Allah ya ce ne ba za ka yi kashe shi ba sai ya kai lokacin da Allah ɗiba masa idan kuma ba dujal ba ne mai ribar da za ka kashe shi kuma ina fatan fahimta to wannan mai ce mishi to wanda za mu karanta hadisan shi insha Allah na gaba mai wa gobe gobe nan ba sai yake cewa in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ubay bin ka'ab manzon Allah ya tafi tare da shi akwai ubay dan ka'ab kibala bin sayyad wurin da ibnu sayyad yake fa hujjata bi fi nakhlin an je ana tattauna da shi ibn sa'id a cikin ina a cikin gonakin dabino haka falamma da khala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah shiga wajen da shi ibn sayyar yake kuma ala annakhala kenan manzon Allah shiga wannan gonakin dabino din dafiqa yattaqi bi yuzu'in nakhli sai manzon Allah ya ringa fakewa da tushe na dabinai kun gane yanzu ibn sa'id ga ya can ya zo ana mai irin wahayi shedan da yana jin yana wani gurnani to da manzo Allah ya in ya tinkar shi kai tsaye abin zai bace shine sai manzo Allah sai fake jikin wannan dabino haka kun bayyana idan ya kaura kai sai manzo Allah ya fake jikin wannan dabino din kaga wannan shine wani abajin da ne hila dibara wajen a samu hakikarin da wannan mutum yake din Allah samu da shine je fada fika yadda ibiji zu'in nakali sai ringa fakewa da tun wato tushe ginshike na na na dabino wa ibn sayyad fi qatifatin lahu shi ko ibn sayyad ya lulluba da wani bargo nashi fiha ramramatun akwai gurnani a cikin ramrama shine sautun akwai wani sauti na gurnani a cikin haka kaman suna magana da wasu shidawun nashi fara'at ummu bin sayyad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai uwar shi ibnu sayyad sai ta hango manzon Allah gashi na wannan abin nan wannan koyi koyin haka zai shiga ko ba kala tace ya saf tace da shi ya saf wannan sunan shi kenan tace hadha muhammadu to ga muhammad nan ya zo ita ba ta yi manzon Allah ba tace ga muhammadu ya to fa wasaba bin sayyad nan da nan sai ya zabi ya tashi ya cire barbar faƙalar rasulullah sallallahu ala'uwa sai annabi ce waɗanda ke tare da shi lautar katu da ta bashi naje to zan rutsa shi san kowa ya shi shine lautar katu bayyana da ta bashi to a sai shi zai tonu za a san hakikanin menene shi jama'a na fatan fahimci wani abin to Allah samu dace wannan ya kawo dai gama to me yasa nan annabi ya dubara wajen samo bayanai a wajen shi da sanin kowa ya shi sannan me yasa manzon Allah ya matsa wajen sai ya gane wane ne saboda ana tsoron shar a wajen wannan da haka idan cikin society ko kuma abuwa ana ganin ana tsoron wani zama masharranci to ana yawan sa ido da takatsatsan da kalmomin shi da waɗannan ke haɗuwa da su da waye da waye don a kauce wannan shar nashi ina fata an fahimci wani abu Allah samu dace za mu ja burki ana insha Allah ta'ala sai in Allah kai mu gobe abu da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu kuma Allah ta yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا جأسرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا نيجيريا ما جماعة كدونة تنا cikin wani hadari tana cikin wani yanayi da aka cikin kunci an jefa mutane cikin kunci na rayuwa da sunan kuma harka ta security babu shakka ba wanda jihanci halittar suruki da ake ciki rashin tsaro a ƙasa yawa ba babban abin da ya jawo kamar juma'a hudubar da muka juma'a babba da biki shine akwai rashin adalci da daidaito da shugabanni aka zama siffar shugabanni mafi wansu in ba kaɗan daga cikin siffar yahudawa gare su shine su su haye sama saura su wulaƙanta su jinye dukiya sai abin nan an zo an kaga wa mutane ba za su hau mashin ba ba za su yi da dabino ba ba su yi da gawayi ba ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ki kira ka kaza wannan abin muna kira ga gwamnatin gaskiya Kano state wallahi talata ta kallo na lamari wannan abin za a gama ne fa kuma talaka wannan su ne cikin wannan kaskanci da wulakanci su za su cikin wannan wahala amma su manya wannan fa bai shafe su ba ina kira ga su wanda suka shafa tun da kan yan majalisun kaduna state da suka yi wannan doka dama da shi gwamna ta su kalli wannan matsalar sa auna kowanne ɗaya cikinsu ya auna matsalar shi kan shi gani ya gai ɗauka cewa wannan shi ma ɗan express ne yana da mata da 'ya'ya da iyaye sai ya fita da sassafe a samu wanda za a dama kunu a ce an hana shi wannan sana'a ya zauna gida baya da jarin da zai sana'a in ma jarin an rushe kaso ba zai isa rumfa ba bai da komai don Allah ku auna kanku gani ya za ku yi wannan rayuwar ku auna ku kwatanta kanku da wannan abu za ku yi da wannan rayuwar mutanen kuma suka zaɓe ku suka yi layi suka yi yawon kamfen ɗinku in kun ce mashina ana ɓoye makamai ana kai hari da su ba a kai hari da mota in gaskiya ne dokar ta zama hadda mota ba za a gwamna shi mai kuma yawa ƙasa ko ya hauke kenafel yan majalisa su cokali su ma su hauke kenafel su aje motoci don an sa bindiga ƙwara ɗaya a ke mashin ko guda biyu a mota guda nawa za a zuba a ciki kuma hare-hare a kawo mafi yawa da aka yi a najeriya shin da keke nafe ko da mashin aka yi koko da motoci helkwata 'yan sanda da aka aka bindige ta a abuja ce da ke da mota aka yi hari wadda aka yi masalacin sarkin kano na juma'a ga wuraren da aka yi hari daban-daban da wani aka yi wurare kaza sannan mota nawa don allah yanwa ake kama shaƙi da bindigogi da makamai a najeriya eh wiwin da ake transfer daga kudu zuwa najeriya daga wani daga ina ake ba da motoci ake amfani da su ba koken da ake yawo da shi da sauran duk kayan maye da ake abin nan me yasa to ba za a na aiki da motoci ba in wannan shine ina laifin abin inda ya shafa ya tsanani tsamari sai a ce eh to waje kaza za a haka ne ina ɗaukar wani ba ce to yanzu binnin gwari a sa masu wannan doka ɗin saboda shi ma ba zai zama constant ba a ce har wata uku a ɗauke tarho saboda za a yi wani abu nawa awa biyar shida za a yi wani operation ko ba haka ba ba a sani ba sai a je a shirya wannan abun amma a sako mutane su cigar abin nan amma a ce an hana mutane magana tarho wani kaso shi gaba daya tarho take an hana mutane sana'a an rushe kasuwa an ci rushe ma kasuwa ka kwashe jarin da ke kasuwa ka je ka sai mashin an ce kuma an anshe ka je ka to ya kuke so mutane su rayu wallah duk malamar suke kamfen waɗannan gwamnatocin su kawo wallahi akwai alhaki akan su gaya musu wannan abu ba daidai bane fa wannan abun ba mafita bace ga mutanen Kaduna State ko kuma ga Najeriya gaba daya wallahi tsoron Allah in ba ka ba su kuma sun zama cin azzalame su ma su ne ji tsoron kowa su ne ji tsoron komai a fito a faɗi gaskiya jiya nan wani haka ya tawo ba haka mutum nawa ya ragon hanya a kan hanya ya ɗauko wanda da yashi da waye sun kawo asibiti bayan da za su ya taimake su kamar ya ba su wani abu a duniya ya zai da yarinya katuwa ta kwaje shekara goma sha a ƙasar su taso yanzu ko makaranta za mu da kayan mata makaranta kenan kai kana nan makaranta kana sabon gari baka da mota a mai mashin ɗan oka da ake ba je kai ko kuma ɗan roba roban ka da kake ba kai an ce ba za ka hau ba za ka tuwa za ke nan sannan su wancan yan okadan da suke ɗan biyan kuɗin makaranta yan su na firamare da nursery dubu biyar dubu shida shi kenan ya za su gina yan su kenan su kuma duk a kuro yan gida su zauna kenan ya ba za a quantify ɗin problem ba kawai sai a kallo ta matsala kwara ɗaya don mutum ɗaya biyu ko sun laifi shi ke sai shafi duka miliyoyin mutane? haɓa jama'a wallahi wannan mu dai ba mai dada wannan dokokin ba ba ma goyon bayan wannan a irin hanyar da aka yi wannan dokoki ɗin ko muna kira wallahi a kallo wannan abubuwa ɗin yan majalisu su da su kallo in ba haka wato shi kenan ku kuma talaka sai su sake zuwa wajen ku kuma su yi maku kamfen ba su ba ku amsa wani abu da ya faru ba muna kira a canza wannan abun a kalli a ji tsoron Allah a tuna fa za a mutu wallahi za a mutu in ana ganin yan kidnapper su kwace mutane su an shi kuɗi ko su kashe wasu mutum na su mutu a wannan halin masu bugun jini masu hawan jini masu bugun zuciya da masu hawan jini guda za a samu waɗanda su mai ta'adda nawa za a samu sannan wanda su baggari nawa za a samu dole su tafi kudanci mutum ya bar mata da ya sabu abin nan aure nawa zai mutu a wannan halin ƴaƴa nawa za su ta gayyara irin wannan halin wannan fa ya haɗa kowa da koyi ne fa wannan matsala fa wancan fa ɗaiɗaiku ne ake samun wancan matsalar yana faruwa fa a kansu wannan amma wannan ita dokar ta shafi kowa ne cikin waɗannan talakawa da ke cin rayuwa abin nan amma su manya fa ko dai abin bai shafe su ba da motocinsu za su ko ina ba time ba lokacin tashi su da motocinsu su je ko'ina da kudinsu suna nan ma an ce ba an cire sabis ne suna da to account suna ma da dala za su ɗauka zai a canza masu suna da abin nan duk wannan kan talakawa zai kare tsoron allah muka ce shi ne ke maganin matsalas amma wannan duk dabarun da ake ba shi ne maganin matsala ba wala in aka cire allah ce allah shi yayi allah ka ba ƙasar mu zama lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tunanin suna ji da mu kamar suke ji suke ji da kansu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah